الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتي نبي قوة الرجب هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دايد داريه دا أربعين دبيار wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulus sunna littafi ne na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta hadithi na ɗari da shida a ƙarƙashin babi na ashirin da biyu babin imani da hudowar rana daga mafaɗarta mun karanta wannan hadisi da yake tabbatar da cewa akwai ranar da Allah ta'ala zai umarci rana ta hudo daga inda take faɗuwa sannan mun karanta babi na ashirin da uku babin da yake magana akan imani da bayyana dujal dujal gaskiya ne kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya zai bayyana ahalin sunna sun yi imani da haka muna kuma roƙon Allah ya tsare mu ya kuma kiyashe mu daga fitinar dujal inda muka karanta hadisi na 108 hadisi na 109 hadisi 111 da 112 dukkanin waɗannan hadisai sun tabbatar da cewa dujal gaskiya ne har ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wasu daga cikin sufofinsa ya faɗa inda zai bayyana ya faɗo wasu nau'o'i irin na fitintuninsa duk a cikin hadisai waɗanda suke ingatattu mun kuma karanta hadisi wato babi kai na ashirin da hudu babin imani da saukowar annabi isa alaihi salam annabi isa a aƙidar ahlus sunna wal jama'a bai mutu ba Allah ta'ala ya ce ba kashe shi ba ba gicciye shi ba Allah ne ya ɗauke shi zuwa gare shi kuma zai sake sauko da shi zuwa wannan duniya don ya ƙarasa wa'adin shekarun da Allah ta'ala ya rubuta zai yi a wannan duniya zai zo da gyara shi ne ma zai yaƙi dujal ko kuma zai kashe dujal shi ma wannan alu sunna sun yarda da haka cewa annabi isa zai sauko kuma shi ne wanda zai zama ajalin dujal mun karanta faɗin allah wa innahu la ilmun lissa'ati fala tamtarunna biha da kuma wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wanda wannan duk sun tabbatar da cewa alama cikin alamomin tashin alkiyama akwai saukowar annabi isa alaihi salam mun karanta hadisi na ɗari da goma sha uku inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da annabi isa alaihi salam cewa babu makawa zai sauko kuma idan ya sauko za ku gane shi mutum ne wanda yake mai matsakaiciyar matsakaiciyar halitta an gane ko yana sanye da wata tufa wadda take karkata zuwa ja da fari kan shi ko kuma gashinsa a sake ke mai sakakken gashi ne in kun ganshi za ku ga kansa yana ta yalƙe kamar ruwa yana ɗiga daga kansa ko da ko ruwan bai taɓa shi ba zai zo ya aiki matuƙa aiki tukuru zai zo ya karya cross zai kashe alhanzir alade zai yaƙi mutane har sai sun dawo kan addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki zai kawo ƙarshen duk wani addini wanda ba na musulunci ba a zamaninsa Allah maɗaukakin sarki zai saukar da aminci da zaman lafiya wannan duk tashe-tashen hankulan da muke ta ji duniya ta hargitse da kashe-kashe da ake ta yi da dukkan abubuwa na salwantar da rayuwa da dukiya idan annabi isa ya dawo za a samu aminci za a samu zaman lafiya har za a wayi gare ainihin wato da zaki da raƙumi suna kiwo a gurin kiwo guda ɗaya ba ruwan kowa da kowa za a kai inda za a ga damusa tare da ainihin wato abinan tare da shanu su ma suna kiwo tare kaga kura tare da tumaki da awaki ba ruwanta da su ba ruwansu da ita an gane ko sannan za ka ga yara ƙanana suna wasa da macizai amma ba mai cutar da kowa saboda tsabar zaman lafiya da aminci an fahimta ko to mun karanta wannan hadithin wanda a kansa muka tsaya za mu tashi hadithi na ɗari da goma sha hudu قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي ابن لاحق عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي فقال ما يبكيك قلت يا رسول الله ذكرت الدجال قال لا تبكي فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور وإنه يخرج معه يهود أصفهان فيسير حتى ينزل بناهية المدينة ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان فيخرج إليه شرار أهلها فيندلك حتى ياتي لد فينزل عيسى فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا مال ابن أبي زفدين الله يقارى مسا ainihin wato rahama Allah ya masa rahama ibn abi zamanin yake cewa wannan hadithin ishaq ya karantar da shi wannan hadithi shi kuma daga ahmad shi kuma daga ibn waddah shi kuma daga ibn abi shayba ibn abi shayba yake cewa al-hasan bin musa ya ba su labarin wannan hadisi shi kuma al-hasan bin musa yace shaybanu ya ba su labarin wannan hadisi shi kuma shayban daga yahya ibn abi kathirin shi kuma yahya ibn kathir abi kathirin daga al-hadrami ibn lahikin shi kuma al-hadrami ibn lahikin ya ji wannan hadisi daga abi salih abi salihin ya ruwaici wannan hadisi daga uwar muminai aisha Allah ya kara mata yadda na aisha take cewa da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wara'ani abuki na aisha ta ce sai sai ya ganni ina kuka faqal sai manzan Allah ya ce ma yubkiki aisha me kike yi kuka me yasa ki kuka kukan me kike yi qultu sai na ce masa ya rasulallah ya ma'aikin Allah zakartu dajjal kukan da nake dujal na tuno da shi tashin hankalin dujal masifar ba- dujal fitina irin ta ju- ta du- ta dujal ita na tuna hankali na ya tashi shine nake yin wannan kukan qal sai ce la tabki aisha daina kuka fa in yakhruj idan dujal ya bayyana wa ana hayyun ina raye akfikumuhu na isar muku shi kar ku damu in ya bayyana ina raye ni kadai gayya na ishe shi sallallahu alaihi wasallam wa in amut manzala ya ce idan kuma ba na raye na koma zuwa ga Allah to ku sani fa inna rabbakum laysa bi a'wara ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane ma'ana annabi yana nuna cewa dujal zai bayyana kuma in ya zo zai ce shi ubangiji ne amma kuma ainihin wato dujal ɗin nan zai bayyana ne da ido guda ɗaya wa innahu kuma yanda al'amarin yake ya ma'ahu yahudu asfahan yahudawan asfahan wato za su ainihin wato fito tare da shi asfahan wani birni ne a cikin daga cikin biranen iran ina fata an gane wani abin nan ne daga cikin biranen iran an gane ko? daga cikin mabiya dujal wanda za su fito wannan ainihin wato rali ko kuma wannan zagayen tare da shi akwai yahudawan asfahan asbahan wato gari ne a cikin iran fayasiru dujal zai tafi hatta yanzira binahiyatil madina har zai sauka a wa- a wani yanki ko wata nahiya ta garin madina walaha yawma idhin sab'atu abwabin a wannan lokacin kuma madina tana da ƙofofi ne guda bakwai ala kulli babin malakani a kowace ƙofa mala'iku guda biyu suna gadinta da haka ba dama ya shiga zai dai sauka a ban- bayan gari a wata nahiya cikin nahiyar ɓangaren garin madina a bayan gari da haka a lokacin madina tana da ƙofofi guda bakwai kuma kowace ƙofa akwai mala'ika guda biyu da yake ga- yake gadin ƙofar da haka ba dama ya shiga kenan amma fa ya kharuju ilaihi shiraru ahliha mutanen banza na wannan lokaci a shararan mutanen madina su ne za ga suna fitowa daga cikin garin madina suna tafiya inda dujal yake shi kan ba zai shiga cikin garin madina ba amma duk inasa inasa za su fito irin nasa kenan za su fito daga garin madina su bi shi fayan ɗalika zai tafi hatta ya ciye lud har ya zo wani guri da ake kiransa lud wani, wani, wato wani gari ne lud fayanzila isa to anan ne annabi isa alaihi salam zai sauka fayaqtulahu ya kashe dujal thumma yamkuthu isa fil ard sannan I- annabi isa alaihi salam zai zauna a ban ƙasa arba'ina sanatan shekara arba'in au qariban minhu ko kusa da shekara arba'in imaman adalan a matsayin jagora mai adalci wa hakaman muqsidan a matsayin mai hukunci mai adalci na fata an gane wannan hadithin isnaduhu da'ifun wa matnuhu la ba'sa bihi ƙarshen magana game da wannan hadithin isnadinsa yana da rauni mataninsa kuma babu laifi da matanin nasa wa matnuhu la ba'sa bihi abin da yasa kamar yadda dai aka sani ga waɗanda suke kula suke kuma bibiya a cikin isnadin ne akwai wasu mutane wanda mun sha karanta cewa suna da rauni kamar ibn waddah wanda mun sha yin magana akan ibn waddah haka kuma a cikin isnadin akwai al-hadrami ibn lahikin at-tamimi al-yamani wanda ibn hibban a cikin athiqat ya ambace shi haka imamu zahabi dai ya wasaka shi ya ce wuthika an wasaka shi wannan al-hadrami ibn lahik ibn hajar yake cewa kuma la ba'asa bihi ka duba cikin tahzibul kamal mujalladi na shida shafi na 553 da athiqat mujalladi na shida shafi na 249 da al-kashif mujalladi na 1 shafi na 177 da taqrib shafi na 171 haka kuma an samu an ana ta Yahya ibn Abi Kathir kuma shi mudallis ne kuma kamar yadda muka sha faɗa idan rawi mudallis ne to in ya ruwaito hadisi da an ana ba a karba sai idan ya sarraha cewa bitta hadith ya ce haddasana ko haddasani an gane ko to amma kuma an samu shi yahya ibnu kathir ya sarraha din ya ruwaito shi ba da an ana din ba a ruwaya inda ahmad ruwayar ahmad da kuma abdullahi bin ahmad kamar yadda zaka ji bayanin imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad dinsa mujalladi na shida shafi na 75 ibn abi shayba a cikin al-musannaf mujalladi na 15 shafi na 134 ibn hibban a cikin sahihin littafin sa mujalladi na 15 hadisi mai rakam na 6822 haka abdullahi ibn ahmad a cikin as-sunna mujalladi na biyu rakam na 996 dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisin ta hanyar yahya min durkin ta hanyoyi wato ta hanyar Yahaya daga wato ta hanyoyi daban-daban daga Yahaya ibn Abi Kathirin daga Hadrami haka Al-Haythami a cikin Mijma'i Zawaid mujalladi na bakwai shafi na 338 ya ce rijaluhu rijalus sahih rijal din marwaitan hadisin marwaita ne waɗanda suke na as-sahih bukhari ghayr al-hadrami ibn lahiqin amma banda wannan al-hadrami ibn lahiqin din wa huwa thika duk da cewa mutumin kirki ne da haka hadisin la ba'asa bihi ko eh matanin hadisin la ba'asa bihi wa haddathani abi an ali an abi daud an yahya fi qawlihi وإنه لعلم للساعة قال حدثني سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها بالساعة ولا تشكن فيها ibn abi zamanin ya ce mahaifina ya bani labari ya karantar da ni wannan hadisi daga ali shi kuma daga abi dawud shi kuma daga yahaya wajen fassara faɗin allah ta'ala wa innahu lallai shi la'ilmun lissa'a wata alama ce ta tashin alkiyama wa inna hudin yana koma kan wannan lamirin qal sai ce haddathani sa'id sa'id ya bani labari an katada shi kuma ya ji wannan daga katada qal katada yace ya ani nuzula isa wa innahu ai wa inna nuzula isa lalle saukowar annabi isa la'ilmun lissa'a alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, fala tamtarun na biha ai bisa'a, wala ta shukun na fiya, ma'ana kada ku yi shakku da kokwanto game da tashin alkiyama, kuma kafin tashin alkiyamar akwai alamomi, na daga alamomin tashin alkiyama saukowar annabi Isa alaihi salam. Na fata an gane. wannan shi ma wannan magana isnadin ta yana da rauni isnaduhu da'if ka duba akwai dai shi mahaifin ibn abi zamanin wanda mun sha shi ma karanta cewa ba a karbar ruwayarsa haka aliyu ibn al-hasan haka yahya ibn salam dukkaninsu an yi maganganu a malaman hadisi sun yi maganganu a kansu sannan ibn ibn jarir ya fitar da wannan athar din a cikin at-tafsir tafsirinsa mujalladin 13 shafi na 90 amma magana ce da ya ce mawkufiya akan katada magana ce ta katada ibnu da'ama as-sadusi asyudi a cikin durrul ad-durrul manthur mujalladi na bakwai shafi na 387 shi ma yayi kari a cikin wannan ruwaya din wa abdur razzaq wa abdu bin humayd haka abdur razzaq da kuma ainihin wato abdu ibn humayd da haka wannan isnadin wannan fassarar cewa abin nan wannan fassara tana da isnadin ta yana da rauni isnadin maganar yana da rauni an gane ko qal qala haddathani qatada fi qawlihi wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih qal qabla mawt isa idha nazala wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه ابن أبي زمن يكي حدثني قتادة yace qatada ya bani kala yace haddathani qatada tu qatada ya bani labari an gane ko wato shi sa'id kenan yake cewa haddathani qatada qatada ya bani labari fi qaulihi wajen fassara fadin Allah ta'ala wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa in min ahlil kitab babu wani ahlul kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti face sai ya yi imani da annabi isa alaihi salam kafin mutuwar annabi isa yake cewa wato babu wani ahalul kitab kenan babu wani mai da'awar kiristanci bayan bayyanar annabi isa to face ya yi imani da annabi isa ƙabala maute kafin ainihin wato rasuwar shi annabi isa ɗin ai ƙala ya ce ƙabala maute isa kafin rasuwar annabi isa idza nazala idan ya sauko to duk da aka ce annabi isa ya sauko to duk wani ahalul kitab wanda yake da'awar mabiyin annabi isa ne to sai yayi ba zai ƙaura ba annabi isa ba zai bar duniya ba sai ahlul kitabi duk sun dawo kan musulunci sun bar abin da suke kai na ainihin wato kiristanci wa yawmal qiyama sannan ranar tashin alqiyama yakunu alaihim shahidan annabi isa shi zai zama mai shaida a kansu bi annahu qad ballaga risalati rabbi cewa ya isar musu da saƙon ubangijinsa cewa shi ba Allah bane ba kuma dan Allah bane mahaifiyarsa ba, ba Allah ba ce, Allah maɗaukakin sarki shine Ubangijin bauta guda ɗaya tak, sai ya tabbatar musu da wannan ya kafa musu hujja akan haka, ya isar musu da saƙon Ubangiji, wa a bil ubudiyyati ala nafsi, ya kuma tabbatar wa kansa da cewa shi bawa ne, ba Allah ba ne, shi bawan Allah ne. Da haka duk waɗanda suke ahlul kitabi to za su dawo su yi imani da shi kafin ya bar duniya su bar cewa shi Allah ne ko ɗan Allah ne su daina cewa Allah ɗayan uku ne da sauransu na fata an gane to wannan shi ma asar ɗin wato asar ne shi ma kaman wanda ya gabace shi hukuncinsa ɗaya da wanda ya gabace shi sai dai ibnu jarir a cikin at-tafsir ya fitar da shi a mujalladinsa na hudu shafi na sha takwas da isnadinsa har zuwa katada mauqufan muktasara mauqufi ne kuma muktasar wato a takaice kamar yadda wancan wanda ya gabata wanda muka karanta to shi ma wannan magana ce ta katada ma'ana ta tsaya ne akan katada ibnu da'ama as-sadusi zada siyudi fi durrul mansur ita ma as-siyudi a cikin durrul mansur ya kara abdur razzaq da abdu bin humayd da ainihin wato wabnul munzir da ibn al-munzir wa nahwi wa nahwihi da kuma makamancin wannan a koma ka duba cikin ad-durrul mansur sha mujalladi na biyu shafi na 734 babun ibn abi zamanin yace ga wani babi wannan babi na 25 kenan a cikin wannan littafin fil imani bil qadar wato babi ne da yake maganar imani bil kadari da kaddara babi ne da yake maganar imani da kaddara qala muhammad ibnu abdullah muhammad ibnu abdullah ibnu abi zamanin yace wa min qawli ahli sunna yana daga aqidar ahli sunna annal maqadira kullaha khairaha wa sharraha hulwaha wa murraha min Allah azza wa jal wannan aqida ce ta musulunci aqidar dukkan wani mai koyi ko mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ce cewa annal maqadira qaddara qaddarori qaddara ta qaddarar ka qaddarar mu qaddarar su qaddarar kowa kullaha dukkaninta khairaha wa sharraha ta alheri kaddarar da kuma kaddara ta sharri hulwaha wa murraha kaddara mai daɗi da kuma kaddara mai daci min Allah azza wa jal dukkaninta daga Allah take mai girma da daukaka babu wani abu da yake faruwa face Allah ya kaddara ya faru da ka kaddara ta da kaddara ka duk daga wajen Allah ne alkhairinta da sharrinta duk daga Allah ne mai daɗi da mara daɗi duk wannan kaddara ce da Allah haka ya kaddara haka ya hukunta haka ya zartar fa innahu domin haƙiƙa Allah madaukakin sarki khalaqal khalqa Allah ya halicci halitta gaba ɗaya wa qad alima ma ya'maluna Allah ya san kuma abin da za su aikata Allah da ya halicce ni tun kan ya halicce ni ya san in na zo duniya ga irin aikin da zan yi Allah da ya halicce ka ba ka tun kan ya halicce ka ya san waye kai cikinka da wajenka ya san in ka zo duniya ga abin da za ka yi mutanen kirki ya san dama in sun zo kirki za su yi mutanen banza ya san in sun zo tsiya za su yi Allah ya san wannan tun kan ya halicci halitta wa ma ilaihi yasirun sannan Allah ya san inda za su koma wa ma ya siru na ilai abinda za makomar kowa Allah ya san wane dan aljanna ne wane dan wuta ne wane mutumin kirki ne wane shakiyi ne Allah madaukakin sarki di ya san wannan fala ma ni alima atiya babu mai hanawa in Allah ya bayar fala ma ni lima ata babu mai hanawa ga abinda Allah ya bayar in Allah ya bayar to babu wanda ya isa ya hana wala mu'tiya lima mana'a babu mai bayarwa lima mana'a ga abin da ya hana idan Allah ya hana babu mai bayarwa wa qala tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa huwa asdaqul qa'ilin shine mafi gaskiyar masu magana yace ala ku saurara lahul khalqu wal amru shi adda halitta shi adda umarni halitta tasa umarni nasa babu wani abu da wani yake mallaka Allah shi ke mallakar halittarsa kuma shi ke mallakar umarni a wajensa ake karɓar umarni babu wanda zai ba da umarni a karɓa sai idan umarnin da ya bayar bai saba da na Allah ba amma Allah shi ne mai ba da umarni kuma shi ne mai halitta suratul a'raf aya ta 54 wa qala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kana amrullahi ƙadaran maƙadura wa kana amrullahi al'amarin Allah ya kasance ƙadaran mai tabbata ne maƙaduran babu makawa na fata an gane wa kana amrullahi ƙadaran maƙadura al'amarin Allah maɗaukakin sarki ya kasance al'amari ne mai tabbata maƙaduran kuma babu makawa da hakan Allah maɗaukakin sarki ya zartar da al'amari to wannan al'amarin shi yake tabbata babu makawa ka ji daɗi ko kan ka ji daɗi ka yarda ko kan ka yarda ka karɓa ko ka ƙi karɓa duk ɗaya ne al'amarin ubangiji idan ya zartar da shi shine yake tabbatuwa wannan babu makawa a kai suratul ahzab aya ta 38 wa qal Allah ta'ala ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu kowane abu mun halicce shi ne akan kaddara kowane abu da kaddararsa zaman kalati shine ka dinga imani da kaddara wannan shine zaman ka lafiya amma Allah ta'ala ce ya halicci kowa da kaddararsa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu mun halicci kowane abu da kaddararsa da kaddara ta aka halice ni da kaddara ka aka halice ka mai daɗi ko mara daɗi ma yanda ka iya haka Allah ya kaddara haka Allah ya halice ka da wannan kaddarar da haka duk fafutukar da kake ka shiga ka fita ka tashi ka zauna duk kokari kake ka cimma kaddarar ka ba wanda ya isa ya canza maka kaddarar kuma babu wanda ya san yaya kaddararsa take ko taka sai dai kawai zaka dinga ganin yanda kake rayuwa kaddarar ta kake wani an kaddara masa ya rayuwa mai tsawo wani an kaddara masa ya gajeriyar rayuwa wani an kaddara masa ya arziki wani an kaddara masa talauci wani an kaddara masa wato abin nan yaya wani an kaddara masa rashin yaya wani an kaddara masa ilimi wani an kaddara masa jahilci wani an kaddara masa daukaka wani an kaddara masa kaskanci ina fata an gane wani biyayya wani sabawa kowa da ta sa kaddara kowa kaddara sai yake ci ina fata an gane shi yasa an ka yadda da wannan sai ga ka daina bata lokaci ka daina tada hankalin ka daina gwaggwa ma numfashi ka daina wani zazzare ido duk ka daina wannan saboda komai muƙaddari ne Allah ya riga ya kaddara komai kuma kowa akan kaddara yake tafiya suratul qamar wa qal Allah ta'ala ce qul ka ce lan yusibana babu abinda zai same mu illa ma kataballahu lana sai abinda Allah ya rubuta zai same mu huwa maulana domin shine majibincin al'amarinmu kenan kawai in ka ga abu ya same ka haka Allah ya kaddara babu makawa ba wanda ya isa ya hana ya same ka kullan yusibana haka ne kar wani abu ya same ka jingina samuwar abin zuwa ga wani Allah wannan yana nuna cewa imanin ka yayi tsatsa bal ma imanin ka yayi sanyi ko yayi rauni ka dinga jingina wani abu da ya same ka zuwa ga wani Allah lalle babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana wannan kaga ita ma aya tana magana akan yadda da kuma imani da kaddara suratul tauba aya ta 51 wa qal Allah madaukakin sarki ce wa nabalukum bisharri wal khairi fitna Allah ya ce wa nabalukum muna jarabtaku bisharri wal khairi fitina wato da fitinar sharri da kuma ta alkhairi muna jarabta ku da wata fitinar wata fitinar ta sharri ce wata fitinar kuma ta alheri ce wanda Allah ya rubuta masa ya jarabce shi ya fitine shi da sharri babu wanda ya isa ya hana wannan fitinar ta same shi wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da fitina ta alkhairi wannan fitinar ta alkhairi ita ce za ta same shi suratul anbiya aya ta talatin da biyar wa qala Allah ta'ala ce wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa alamu ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi lalle Allah madaukakin sarki shine wanda yake kange tsakanin mutum da zuciyarsa Allah shi ke kange tsakanin mutum da zuciyarsa shi yasa Anas dan Malik wata rana ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jijju ya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya muqallibal qulubi yace ah ya ma'aikin Allah har yanzu akwai wani abu da kake jin tsoron sa akan mu mun fayi imani da kai mun yi imani da abin da aka aiko maka har yanzu kana jin wani abu na tsoro akan mu sai manzo Allah ya ce Anas zukatan bayi suna kan ƴan yatsun ubangiji guda biyu yana juya su yanda ya ga dama yana juya su yanda ya ga dama ƙasa da kiftawar ido in Allah ya juye zuciyar mutum sai ganshi a wani yanayi sai ka ganshi ga baki ɗaya shekarun da ya ɗauko masu yawa yana wata dogo tafiya sai ga ya sauka shekarun da ya ɗauko masu tsawo yana lalata da Allah ya juya sai ganshi ya dawo kan titi da haka shi sa annabi yana yawan karanta wannan addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika dan Allah yana kange tsakanin mutum da zuciyarsa wannan suratul anfal aya ta 24 wa qala Allah ta'ala ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗannan da wato haƙad alaihim kalimatu rabbik wa'yannan da kalmar Ubangijinka wato ta zamansu a wuta shine kalimatu rabbik wa'yanda kalmar Ubangijinka ta zamansu a wuta ta riga ta tabbata a kansu la yuminuna ba za su taɓa yin imani ba an gane ko? Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda ya riga ya ƙaddara musu za su zauna ne a cikin wuta ba za su taɓa yin imani ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun Isa Allah ta'ala ya ce kowace irin aya in ka zo musu da ita ba za su yi imani ba har sai abin da aka kaddara musu nan sun gan shata ya rawul azabul alim wa'azin mai wa'azi faɗakarwar mai faɗakarwa wayar da kan mai wayar da kai to bai isa ya canza waɗanda Allah ta'ala kalmar azabtarwa da shiga su wuta ta riga ta tabbata a kansu ba za su imani ba kaga duk wannan ana nuna maka akwai wayanda shi yasa za ka yi mamaki ka duba har gidan annabawa gidan annabta ga wani annabta da dumudumunta wahayi da dumudumu an saukar da shi amma ya ki yadda ya ki karba saboda innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun kaddarar kenan kaddarar kenan suratu yunus aya ta 96 wa qala Allah madaukakin sarki yace walau shi'ila Allah yace da mun ga dama la'ataina kulla nafsin hudaha da mun ba wa kowace rai shiryarta Allah ya ce da mun ga dama sai mu haka kowa sai ya zama shiryayye da haka da wani ya zama shiryayye wani ya zama fandararre wannan haka Allah ya ga dama akwai hikima a cikin shiryuwar shiryayye akwai hikima a cikin lalacewar batacce akwai hikima amma da Allah ya ga dama ce walau shi ina Allah ya ce da mun ga dama gaishe ka Allah ya ce da mun ga dama la'ataina kulla nafsin hudaha kowace rai da mun bata shirya da ba wani zancen ai ta faman gwama numfashi ai ta wa'azantarwa ai ta karantarwa kowa shiryayye ne da Allah ya ga dama sai ya haka suratul sajada aya ta 13 wa qal Allah ta'ala ya kuma cewa in haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil in ta haris ala hudahum idan ma kana kwaɗayin shiryarsu to fa inna Allah la yahdi man yudil ka sani Allah baya shiryar da wanda ya batar in ma kana ta kwaɗayi na kaga cewa sun shiryu kana kwaɗayin shiryarsu to ma kai haka ka sani fa inna Allah la yahdi man yudil wanda Allah ya riga ya kaddara masa bata wannan ba zai shiryu ba suratul nahl aya ta 37 مثل هذا في القرآن كثير irin waɗannan ayoyin a cikin alkur'ani suna nan da yawa wa haddathani ahmad ibn mutarrif an ubaidillah ibn yahya an abihi an malik an ziyad ibn sa'ad an amr ibn muslim an tawus al-yamani annahu qala adaraktu nasan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yaqulun كل شيء بقدر قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز ابن أبي زمانين يتي malaminsa Ahmad ibn Muqarrib ya karantar da shi wannan hadisi shi kuma daga malaminsa Ubaidullah ibn Yahya shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga Malik Malik shi kuma ya ji wannan hadisin daga Ziyad ibn Sa'ad shi kuma Ziyad ibn Sa'ad daga Amr ibn Muslim shi kuma Amr ibn Muslim daga Dawus ibn Kaysan al-Yamani Dawus yake cewa adaraktu nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na riski sahabbai da yawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna na riske su naji aqidar su suna cewa kullu shay'in bi qadar kowane abu da kaddararsa kowane abu an halicce shi ne bisa kaddara qala dawus dawus yake cewa wa sami'tu abdullahi ibn umar yaqul yace kuma naji abdullahi dan umar yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu shay'in bi qadar kowane abu da kaddararsa aka halicce shi kowane abu da kaddara hatta al'ajaz har gazawa wal kayis da nishadi da karsashi wajen yin abu au al kayis ko karsashi wajen yin abu kaddara ce wala ajaz gazawa daga yin wani abu shi ma kaddara ce wasu suka ce al'ajaz mutum ya kasa yin ayyukan da'a haka kaddara ta zo masa mutum ya kasa yin aikin da ya kamata mutum ya yi jinkiri maimakon ya tashi aikin yanzu ya ce sai gobe goban ta yi sai jibi jibin ta yi sai gata abin hanyar bin ruwa ya ƙi wannan duk gazawar da ake samu kaddarar kenan da haka har gazawa mutum ya gaza yin wani abu da yake so ya yi na maslaharsa ta duniya ko ta lahira ko mutum ya ƙi yin wani aikin da'a aka ce duk wannan gazawar ita ma kaddara ce haka alkais alkais shine annashab mutum ya dinga abu cikin nishadi in zai bauta Allah cikin karsashi da nishadi in zai ayyukan da'a cikin karsashi da nishadi nan da nan ke tashi baya samun kasala baya samun nauyin jiki wajen yin abubuwa na alkhairi wannan shi ma kaddararsa ce haka na fata an gane wannan hadithin hadithi ne wanda yake sahihi hadithi ne sahihi Im- imam malik ya fitar da shi a cikin al- a cikin muwatta mujalladi na biyu shafi na 208 daga ziyad bihi ta kuma hanyarsa imam muslim ya fitar da wannan hadisin ta hanyar ziyad din a cikin sahih- sahihu muslim mujalladi na ainihin wato ah, hudu hadithi mai lamba ta 2655 ah, ai- an fahimta ko da haka hadithi ne wanda yake sahihi wannan hadithi ne wanda yake ya inganta قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد ابن مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال أخبرني عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه وعن محمد بن المنكدر أنهما أخبراه أن عمرو بن العاص قال من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال أنا الذي يزعم ذلك فقال أمر إنا لله وإنا إليه راجعون كدت أهلك صدقت أبا موسى فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخضعه وما أخطأه لم يكن ليصيبه wannan hadithin shi ma ibn abi zamanin yake cewa wahab ya karantar da shi wannan hadithin daga ibn waddah shi kuma daga abi muhammad sa'id ibn maryam shi kuma daga nu'aym ibn hammad shi kuma daga muhammad ibn shu'aib yake cewa abdurrahman ibn zaid bin aslam ya karantar da shi wannan hadithin daga mahaifinsa shi kuma daga muhammad ibn al-munkadir su biyun sun bashi labari cewa sayyidina amr bin al-as amr bin al-as yace man zallazi ya zu'umu anna Allah yuqaddiru alayya amran wane ne yake cewa Allah zai kaddara min aikata wani abu kuma bayan na aikata yu'adhibuni alayhi ya azabtar da ni akan abun idan wani laifi na Allah ya kaddara min na aikata waye ya ce akan wannan kuma zai Allah zai min azaba faqama ilayhi abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari sai ya tashi ya tafi wajensa fatakhattan nasa ya tsallaka mutane hatta jalasa baina yadayhi har sai da ya je gaban abdul wato amr bin al-as ya zauna faqala sai ce ana alladhi yaz'umu hadhalika ni ne wanda nake fadar haka amr bin al-as ya ce wane ne yake riya cewa Allah madaukakin sarki zai kaddara min in aikata wani abu kuma bayan shi ya kaddara min kuma ya min azaba waye yake faɗin haka abu musa al'ashari sai tashi ɗaf ɗaf sai ya tsallaka mutane sai je gabansa ya zauna ce ni ne mai ce maka ni ne mai faɗa maka haka faƙala amr sai amr bin al'as ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kittu ahlaku kiris ya rage na halaka sadaqata aba musa gaskiya ka faɗa abu musa domin kamar wannan magana cewa waye yake cewa Allah zai kaddara kamar yana kamar sai shi ma ya dan ka- ya sauka daga kan hanya shi Amr bin al-As sai yake ganin a ya Allah zai kaddara musu abu kuma Allah ya kama shi ya mai azaba tunda Allah shi ke kaddara komai to ko laifi kai kaga Allah ba zai maka azaba ba kenan to sai Amr bin al-As ya tafi akan wannan fahimta sai sai ta dan karkace sai yake ganin waye zai yake cewa Allah zai kaddara in aikata abu kuma ya kama ni ya mun azaba akan wannan abu Abu Musa al-Ashari ya ce ni ne mai faɗin haka yana ganin abu musa lashari a gabansa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya dawo ya fahimci abin da ya faɗa ya ce kai amma kiris ya rage na halaka sadaqata abu musa ya ce gaskiya ka faɗa abu musa falamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhukira dhalika lahu lokacin da manzon Allah ya fito daga cikin gida sai aka gaya masa kaji kuma abin da ya faru faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce la yu'minanna ahadukum ɗayanku ba zai taɓa yin imani ba hatta yumina bil qadar har sai ya yarda da kaddara khairihi wa sharrihi mai ta alheri da ta sharri hulwihi wa murrihi mai daɗi da mai ɗaci wa ya alama sai ya san cewa annama asabahu duk abin da ya same shi lam yakul yukhdi'ahu Allah bai kaddara zai kuskure masa ba wa ma akhatahu abin da ya kuskure masa lam yakul yusibahu Allah bai kaddara zai same shi ba ma'ana anan wannan hadisin annama asabahu shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan dan Abbas cin yana dan karamin yaro واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك دك أبن كغني يا ساميكا مرر تشو ko mara daɗi ka yi ta ƙoƙarin kuma ka kauce don kar abin ya faru sai ya faru Allah bai kaddara zai kuskure ma ba Allah ya kaddara sai ya same ka wa ma asabaka wa ma akhta'a abun duk da kaga ya kuskure ma kai din mai yiwuwa kaga cewa ka ci jarabawa kai din mai yiwuwa kaga cewa ka samu ainihin wato ka samu jari kai din mai yiwuwa kaga ka samu aikin gwamnati kai din mai yiwuwa kaga ka jawo kanka wani aikin alheri sai dai kash sai abun ya kuskure ba daga kai bane Allah bai rubuta za ka samu ba. Da aka abin da ya kuskure wa bawa na amfani lam ya kulli yusibahu Allah bai kaddara zai same shi ba wajibi ne ka yi imani da wannan a cikin rayuwarka. Abin da yake kuskure shine ka naɗa hannu ka ƙiyin motsi amma ka bi sababi duk hanyar da ake bi wajen samun abu kaza ka bi amma duk ƙoƙarin da kai ya gaza samun maka wannan abin kaddara ka kenan ka yi duk iya dabarunka don kar abu kaza ya faru a rayuwarka ba ka son ka talauce ba ka so duk dabaru tattali ainihin wato mako iya juya kuɗi iya cin hatsi duk ka yi ka jari ya kare amma duk wannan dabara baka tsira ba baka san ba from nowhere kawai sai ga jari ya kare kakka jingina wannan zuwa ga kowa haka kaddara ta zo ina fata an gane yawa an ɗauke ka an kai ka inda harkoki ake mutane da yawa sun kudance ka shiga an yi zaman an yi zaman har wannan damar ta ƙare yanda ka shiga haka ka fito ƙaddara ka kenan an gane wannan wannan hadisin isnaduhu da'if isnadin hadisin yana da rauni saboda a cikin isnadin akwai ibnu waddah wanda wannan bayani ya gabata a kansa sannan a cikinsa akwai abdurrahman ibn zaid bin aslam shi ma da'ifi ne da yawa daga cikin malamai sun raunana shi daga ciki har da imamu ahmad bin hanbal da imamu darimi ka duba almaguni mujalladi na ɗaya shafi na dubu wato hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da talatin da bakwai da attakarib mujalladi na ɗaya hadisi ko shafi na ɗari da saba'in da bakwai da attakarib shafi na ɗari uku da arba'in haka hadisin ibn abi asim ya fitar da shi a takaice a cikin as-sunna a mujalladi na ɗaya rakam na 133 ta hanyar ibn abi shayba daga al-fadl ibn dukain daga hisham ibn sa'ad daga amr bin bin shu'aib an abihi an jaddihi daga amr bin al-as da makamancin irin wannan wa hassana isnadahu al-allamah al-albani الشيخ ناصر الدين الألباني يا حسن العلامة الألباني يا حسن وانا حديث في تعليقه على السنة أكن تعليق ديوا وانا لتافي السنة ابن أبي عاصم ذاك حديث يا إنغانتا وصحنيوين قال وحدثني إسحاق عن أسلم ابن عبد العزيز عن يونس ابن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح الراشد ابن سعد قال حدثني عبد الرحمن ابن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل قال على مواقع القدر ibn abi zamanin yake cewa ishaq ya wato ishaq ya karantar da shi wannan hadisin daga aslam ibn abdul aziz shi kuma daga yunus ibn abdul a'la shi kuma daga abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab yake cewa muawiya ibn salih ya bashi labari daga rashid ibn sa'ad shi kuma yake cewa abdurrahman ibn qatada as-sulami ya zantar da shi wannan hadisi shi kuma abdurrahman ibn qatada as-sulami yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khalaqallahu adam Allah ya halicci annabi Adam, thumma akhadha al-khalqa min zahari, sannan Allah ya cire halittu gaba ɗaya daga tsatsansa daga bayansa. Faqal Allah maɗaukakin sarki ya waru wasu daga cikin tsatsan annabi Adam cikin ƴaƴan annabi Adam ya ce haula ifil janna ya ce wayannan dukkaninsu ƴan aljanna ne wala ubali ba abin da ya shafe ni gaishe ka Allah yawa ruwan sai ce wa'annan yan aljanna ne wala ubali ce ban damu ba wa haula'i Allah ya ce wa'annan su kuma finnari wuta za su wala ubali ban damu ba qala qa'il sai wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ya rasulullah fa ala ma za na amal tunda Allah ya riga ya gama wannan hukuncin to akan me zamu yi wani akan me zamu yi aiki kuma an riga an waro sa ce wayannan yan aljanna ne wayannan su kuma yan wuta ne to na me aikin kuma qal manzo Allah ya ce ala mawaqi'il qadar akan fadawar kaddara mana kowa dan kaddara sa ta fada masa da hujja shi yasa Allah ya bar mutane haka sai ga wani yana ta kirki yana ta nagarta ya mutu akan nagarta ya fada wa kaddara sa sai ga wani shi kuma dan kuma cikakken wato hikima irin ta Allah dan haka zo ka ce to ai kai ya a shi sa sai Allah ta'ala ya bar kowa an saukar da annabawa an aiko littattafai an yi wa mutane bayanin addini shikenan sai kuma akan haka wani ya kama hanya tiryan tiryan ba kwana sai zuwa aljanna shikenan kaddara sai ya fada wani shi kuma ya ki sauraro ya ta aibatawa ya ki aibata abin nan ya yi zagi ya yi cin mutunci a gaya masa ya ce bai yadda ba ya ta tabara ya ta shigantaka har ya koma ya haɗu da Allah haka kaddara sake na fata an gane da kowa kaga sai zamanto yana kan kaddararsa wannan hadisin shi ma isnaduhu muhtamil wato akwai ihtimali a cikin isnadin wannan hadisin wal hadithu sahihun amma dai hadisi ne wanda yake sahihi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad Ibn Hibban a cikin sahihin littafin sa Al Hakim Abu Abdullah ne Saburi a cikin Al Mustadrak kuma ya ce hadisi ne sahihi kuma sun hada akan yin hujja da ruwaya sa an akhirihim ila sahaba tun daga karshen su har zuwa kan sahabi har zuwa kan sahabai wa wafaqahu Zahabi wallala ka'i fi sharhi sunna imamu zahabi ya wafaka wa abu abdullahi al-hakim ne saburi akan ingancin wannan hadisin haka imamu lalaka'i a cikin sharhu sunna dukkaninsu kuma ta hanyoyi daban-daban daga muawiya ibn abi ibn salih bihi haka al-haythami ya ruwaito wannan hadisin a cikin mijma' sai dai a cikin isnadin akwai ishaq ibn ibrahim at-tujibi shi ma wannan bayanin sa ya gabata a baya sannan ragowar rijal na hadisin su kuma thiqat ne to insha Allah an ce lokaci yayi sai mu tashi hadisi mai lamba ta 120 ko haka ne yawa abinda muka karanta yayi zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik